لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا عشرين جسرة وطن شوال shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annaba alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba tun kafin azumi mun tsaya a darasi na ashirin daidai a wannan littafi mai albarka na amal yawmi wal laila na babban malamin ibnu sunni babban ɗalibin imamu nasa'i ya rahimahum Allah ta'ala za mu tashi darasi na ashirin da ɗaya daidai inda wato za mu tashi hadisi mai lamba ta casa'in da uku daidai hadisi mai lamba ta casa'in da uku kuma wannan shi ne ci gaba da karatunmu kamar yadda aka sani kowace laraba muna gabatar da karatun amali da yau wa laila amma ban da larabar karshen wata ita ce muke yin ahkamul janayi to insha Allah ta'ala za mu dora mun dawo hutun bayan sallah za mu dora a kan wannan littafi a darasi na 21 a wannan masallaci na mu'assasatu salafiya da ke gandun albasa inda a nuskar da take gabana shafi na 39 inda malai yake bayani akan yadda annabi alaihi salatu wasalam ya rayu na 24 hours ɗinsa yadda ake so kuma mu rayu a wannan awa 24 ta annabi alaihi salatu wasalam shi ta Allah ya gaya mana na karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika babban abun koyi ya tabbata a gare shi kamar ka tambaya da wa za a koyi sai annabi ya ce fi rasulillah shine annabi alaihi salatu wasalam shi ta Allah ya turo mutum wato yadda za a yankewa dan adam hanzari dan da Allah ya turo annaba a matsayin wato mala'iku da yawa mutane za su bada hanzari cewa ba ai ba halittar su ɗaya ba amma sai Allah ya turo mutane wanda sun fi kowa daraja kuma ya ba su ɗaukaka da kima yadda kowa zai yadda kake mura annabawa suna mura yadda kake rashin lafiya suna yi duk wani abu da zai iya samun ka na dan adam daga yana iya samu to ba ga wani dalili da zaka kawo na cewa ba za ka yi koyi da suwa shi za ke zo su zama su ne babban muktabar ɗinka role model ɗinka a rayuwa to muna tafa tiriyan tiriyan mun tsaya a hadisi na tasa'in da biyu za mu tashi da uku inda ma ne ke babu salati ala nabi inda al'azan dama asalin ka'ida shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba ma halitti mutum da aljambar jiran su bauta da bautawa su bautawa Allah to tunda bauta Allah za a yi to rayuwar bautar ko kuma bautar nan ba a yi da sai da annabi ya koyar ka'ida sharadin karbar aiki abu biyu ne al-ikhlasu wal mutaba'a saboda haka idan mutum bai cika waɗannan abubuwan ba to babu yadda za Allah ya karba kai dan Allah sannan kai wa annabi biyayya to ana tafiya babban jigo bayan kalmatu shahada shine sallah malai yake babu salati ala nabi babu da yake bayani akan falalayin sallah ko yin salati ga annabi inda al-azani yayi kiran sallah قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مال ابن السني yace kala haddathana yace malamin sa jiwon malamin sa Abu Abdurrahman duk inda muka ji Abu Abdurrahman a littafin nan to da malamin sa kuma malamin nasa malamin sa da yawa amma idan ka ji an ce Abu Abdurrahman a cikin amali da yau wannan yana mai gudun sunni to yana nufin imamun Nasa'i shine Abu Abdurrahman saboda haka sai mun kiyaye wannan wannan shine qala hadathana Suwaid bin Nasr shi kuma Imam Nasa'i yake malamin sa Suwaid bin Nasr ya karantar da shi shi kuma ya karbo daga malamin sa Abdullahi shi kuma daga malamin sa Ibn al-Mubarak shine wato Abdullahi yani Ibn al-Mubarak babban malamin na Hamshaki da aka yi jarumi kuma wanda shi ya bayan ilimi da Allah ya ba shi da kuɗi ya tsara da rayuwarsa wajen fita jihadi an hayyata bin Quraish shi kuma Abdullahi bin Mubarak daga zai malamin sa Aiwa ibn Quraish shi kuma Aiwa ibn Quraish ya biyo daga malamin sa Ka'ab ibn Alkama shi kuma Ka'ab ibn Alkama yace yannahu sami'a Abdurrahman bin Jubayr ya ji shi kuma Abdullahi Abdurrahman bin Jubayr maulana bin Amr bin Amr shi kuma bararran bawa ne na Nafi dan Amr an gane ai na biyu wannan wato mai alƙurashi wanda yake bakurashi annahu sami'a abdullahi bin amr shi kuma ya ji daga abdullahi dan amr shi babban tabi'i ne na biyu bin amr alƙurashi radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su abuwan wannan na biyu bin amr alƙurashi da abdullahi bin amr bin al-as gaba ɗayan su sahabbai ne an fahimta da kyau ko Zubairu shine maula nafi maula nafi Zubairu shine maulan su yaqulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa idza sami'tu sami'tum almu'azzin idan kuka ji mai kiran sallah wa qulu mithla ma yaqul to ku ko faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa wa sallu alayya sallam fi min salati fa inna man salla alayya marratan domin duk wanda wani salati guda daya san sallallahu biha ashran shi kuma Allah zai margoma thumma saluli alwasila sannan ku roka mun wani matsayi shine wasila ku roka mun wani radiyayyen matsayi fa inna manzila wani tsani domin wani guri ne fil jannati a aljanna la tambazu illa li abdin min ibadillah wannan gurin bai dace da kowa waje da wani bawa daga cikin bayan Allah madaukakin sarki wa arju an akuna ana huwa annabi yace ina fatan in kasance ni ne wannan bawa faman sa'ala bi alwasila annabi yace duk wanda ya roƙa min wannan gurin na gidan aljanna hallat lahu shafa'a to ce tuna ya halatta akan ce tuna ya halatta akan gabanin suna cewa wannan kai da ma kai ma ko an kawo wannan hadisin ko ba kawo ba ka san aka ce akwai wani guri da yake kowanne ba wanda zai zauna a nan gurin sai wanda yake kowa matsayi kuma aka tambaye ka zaka ce annabi ne to ya kawo wannan ne domin kawai mu samu gonan da ko ka roƙa ko baka roƙa ba gurin da nida saboda haka an kawo ne don mu samu gonan cewa kai amfani da wannan damar domin sai ka annabi ya faɗa kanka amma ba wai dan in ba kai ba ba zai samu gurin ba dama na sani to wannan hadisi ne wanda yake wato hadisi ne ingantacce kamar yadda muslim ya rawaita shi a cikin kitabul sala imam abu dawud ya rawaita shi ma haka imam tirmidhi a cikin kitabul manaqib haka imam an-nasa'i a cikin kitabul azan imam ahmad baya kawo shi hadisi ne lamba ta dubu shida da ɗari biyar da dubu shida da ɗari biyar da talatin da biyu domin ji wannan malin ce babu babun da zai magana kaifa salatu ala nabi ga wurin ga gurin kwanciyar ne ya ya na wanne abu abdurrahman na farko shi wancan imamun da tayi ne shi na farkon sai kuma wanne annahu sami Abdurrahman bin Zubair a wannan ba baki ne wancan ba Abdurrahman bin Zubair shi babban tarihi ne almajirin sahabbai ne ba shi ne imamun na tarihi ba shi almajiri ne na sahabbai barazan asali bawa ne ma suka yanta yau ba shi ne wancan ba na'am babun kaifa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam babun da zai magana to yaya za a yi wannan annabi salati Imam Ibn Sunni ya kawo wannan saboda shi yin salati ga Annabi alayhi salatu wassalam wani wata wato wata martaba mutan adam zai samu sannan mahalli ne da ba na kowa da kowa da zai ce bari ya yanke ga dama ba domin akan matsalar salati ga nan mutane sun kace shi akwai da kace akwai fagen ijtihadi za ka iya wa annabi salati da kanka akwai da suke faɗa wannan har suke kawo ce gashi nan sai na yana da salati Allahumma da ayyul madhuwati wa bari al masmukati wa jabbar al qulubi ala fikratiha ajran ajrayya kau an bayyana da ku cewa za ka iya wa annabi salati da kanka ijtihadi amma kuma sun yadda cewa na annabin ya ci wasu kuma ce babu kofa domin da Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sabai suna gurin cewa Allah da manzansa sune wa annabi salati ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah ku yi salati a gare shi sannan ku yi masallama sai sabai ka ce mun sanya ake ma sallama amma salati ba mu sani ba to kaga inda ko ba sai sai ji tahari da sai annabi shiru kawai amma sai da suka tambaya aka ce sai da annabi yayi shiru sannan sai ya ce kaza sai malamin sai ce to babu kofar ji tahari sannan ko da a ce da kofar ji tahari ko da da kofar ji tahari cewa duk musulmin duniya ya yi da cewa maganar Allah gaba take da kowa kamar yadda mai maganar gaba yake da kowa haka ne ba wanda yake maganar da dai take da Allah ba yawa to saboda haka maganar Allah gaba take da kowa to mun yadda da wannan babu iskali to a dawo ka annabi alaihi salatu wasalam shi ma mun yadda cewa maganar sa gaba take da kowa kamar yadda annabi ya fi kowa haka nan maganar ta fi ta kowa to ko da za a bude kofar miji ta hali ko da an ce an bude cewa kowa zai iya wa annabi salati to yanzu salatin da annabi yayi da bakin sa zai zama daidai da wanda muka yi mu in dai ta yi magana da sama da take ta kowa ina ba da an bayyane ni yawa wannan hankali ke ran balan dan kawo nasi a hankalce in dai ta yi da magana annabi alaihi salatu wasallam ta fita kowa kuma shi ma ya fi kowa to babu wata magana wani da za ta fita take to a je wanda ya tsaya cewa iya maganar annabi za a ɗauka a je ya fi kuma dacewa in dai musulmi na kirki ne bai kamata ya jawo ballan tara ko ya ɗauko wata magana ta wani ya gwama idan da mutane sun fahimci za mu ji ma'anar talata annabi yanzu in muka karanta za mu kuma ka rika hararu in ka zo sallah ma'anoni domin duk mun iya amma waɗanda da ya sa har aka samu a baya wai aka yi ta tattauna a zuciyar bidiya tsakanin salata annabi da wasu salatai wallahi rashin sanin ma'anar salatu annabi da kuma wahayi ya faɗa in da mutum ya san wannan ko kwata kwata ba za ka saurari zancen ba domin magana annabi ai ba mahalli ka haɗa ta da sauri ba ballantana kuma a zo a ce ta wani ma ta tinta kana faɗan wannan toka kafin ka idan dai kawai da cewa ga maganar da ta yi da ta annabi ka kafin ka wannan da za ka ce ga wanda ta fita ta musulmi na kwarai shi zai fahimci wannan amma wanda bai san waye girman annabi ba to ba zai gane girman maganarsa ba an fahimta da kyau ko yawwa ai kamar zagin sahabbai ne idan ka ga ana zagin sahabbai mutum bai damu ba to bai san su bane amma idan ya san girman su to ba zai damu ba misalin da muke yawan bugawa shine idan a gurin sa Muawiya kafin ta kawai ya zai to ba zai ba dan Allah ji Muawiya ba zai damu ba amma in ya san Muawiyar annabi Muawiya ibn Abi Sufyan sakataren Annabi alaihi salatu wasallam Allah ke shi zai dawo wannan shine bambanci abin da ya kawata mu lura da kyau an bayyana da kyau ko to wannan shine to kaga ba magana da take da take da ta Annabi alaihi salatu wasallam domin Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya wanda kuka ba da gaskiya da Allah kada ku gabatar da kowace irin magana akan ta annabi alaihi salatu wasalam ko aiki in da annabi ya zo da raka to kowa ya hakura da raka kowa ya hakura da raka sannan a cikin sunayen annabi kar ku manta ba sunansa yake ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Akil wa ana al-Akil ko saboda haka malamai suka ce abin da ake kira da Ahmad shine Ahmadu al-Amidi ne ya rabbi wanda yake kowa duk ma shi yaban ubangijin sai shi ne sama duk wanda ke yaban Allah to annabi sama yake da shi to a jira wanda ya ji yabo to in dai maganar yabo ce idan annabi wani yabo to ko da ba baki ya daura ta kawai ya kura da nafi ba ya kura da nafi ba Muhammad kuma ibn da kai ne abin da ake nufi wanda ji ka tura Abdul Hamidin lahu barakan ba'da ukhra eh huwa alladhi kasura hamdul hamidina lahu maratan ba'da ukhra shine wanda wato yaban masu yabo ya waita a kansa wato wannan na bin wannan lokacin da kai shi da yi wa annabi salati abai dai lokacin wani ya fara haka yake duk duniya daga lokacin da kai shi daga yi masa yabo kana yabon annabi alaihi salatu wasalam kai ne man salati a lokacin wani ya fara lokacin da ka fara ba lokacin wani ya farka ya tura shine ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan idan mutum idan mutum zai yi yabo wani zai maroki ya zo zai yi ka da yau kan yan burge ka sai ga yana bayanin haushi kake ji domin ba yawa ta ba garin ko ta kace rika zagin ka ba ka jin mako marokan yadda suke sai da yake domin akwai abubuwan da yau ba na kan za ka so na taɓa ba ku labarin wanda ya zo wani sufi ya dau yana cewa subhanallahi subhanallahi yana ce masa shi kuma yana cikin kuri saboda su biyu ne shi kuma marauki ne da ya ganji da babban babban riga ta tattalli ya kowa yana roƙon shi kuma ya ga shi da tuba ta addini babban zakiru haka sai ga da me zai roƙe sai yake cewa an gaje ka subhanallahi wai shi a gurin sa idan ya dana ce masa sufi shi a gurin sa subhanallahi jam'in sufi ne yana son kunu yana sai kuma zo wannan abu wawaye fa kenan shine su ba wawaye na wawa a tura lawa yana faɗa yana ban hauji yana bata rai ala zaka da alai an gane ko to saboda haka wannan shine to amma duk abin da annabi Allah ya hukunta sarki da kansa ya rubuta kansa da kansa ya rubuta annabinsa domin sai da ya gaya wa annabi ga abin da za a ce ma za mu zo ta gaba ku ƙara gane cewa matsalar da za ta warware mana damuwa ta wannan al'ummar shi ne karatu kawai in ba haka ko wallahi ranku ba zai daina tsafi ba saboda za ku ga kowace irin matsala yanzu in dai ta taso kowace kare ma haɓa wata yana da cewa kai to yi ba za mu zauna lafiya ba kamata yan harkar likitanci ta taso ko ta harkar lafi ka kyale yan harkar ahlul zikri shi magana akai yawa idan harka ta taso ta addini shi ma ka kyara ahlul zikri shi magana akai to amma matsalar kowa yana da abun fada shi za yanzu ba abun bance waye Allah waye annabi ba ba ma ta ake za ku rubuta ko ka sauraron ba kan mu kudi gaba ɗaya matsayin Allah ake ɗauka a ba annabi a daura annabi a ba wa Allah me yasa saboda karancin karantarwa har yanzu ina faɗa ba iya ƙauyuka ne suke da matsala ba abin ni ma haka ne masu shiga social media su ta maganganu ka ga mutum kamar daga jahiliya ya zo yi wata magana ai abin ni suke abin ni suke su zo da haka bari ka ji wannan bari mu je wannan kan wannan matsala tana da muhimmanci matuƙa قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك sai malami ibn sunni yace malamin sa Abu Khalifa ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Al-Qanabi kun ji isnadi malam ibn Mubarak yace al-isnadu min al-din laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a eh yace Isra'i da kake gani ken yana daga addini yace ba nan Isra'i ba ta kuma zai zo ya annabi ya ce kuma shi kenan amma idan da kaje ya ce sai a ce a ina waye a kai ya ga yawa ai ka ba mu Isra'i ya ba da Isra'i daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani Isra'i yanzu za a ta bin sarkala dan iya ba da Isra'i amma faɗi cewa na ji daga malam wani wata kila Isra'i ya zama dogo har ta buga Annabi alaihi salatu wasallam amma in ba haka makarantu iya isnadi ka tsaya cewa ga shi ne zuriya wa muke ba ni aka kai wa jiza da nazo haddasana din nan farko babu kala shi da sai ka faɗa ka'idar karatun karatu sai ka ce kala haddasana shi ma da ibn sunni ne yake malamin sa ya ga wa ba ni ba ni kawai ba ni na karzo man bara ta aka ba kan da kawai ne yawwa to shi kuma daga malamin sa Abdul Aziz bin Muslim shi kuma daga daga malamin sa Yazid bin Abi Ziyad shi kuma daga malamin sa Abdurrahman bin Abi Layla shi kuma ya daga malamin sa Ka'ab bin Ujra radiyallahu anhu Allah ya kara masa da shi ne sahaba kale yake kunna ya rasulullah mu larabawa ne yake muka ce ya ma'aikin Allah hada salamu alayka lokacin da ayat ta sauka inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu umayni umayni ya ga musu sallu alayhi fi wa nabu salati wa sallimu da nabi sallama taslima mutkan sallama iska ce to bari ku ji iska ce hada salamu kada alimna ita wannan sallamar salamu alayka kada alimna mu maka sallama mun sani assalamu alayka ya rasulullah aka ce bala fa kaifa salatu alayka fi salati ya za'ima kana sai ce kulu to ku ce ka ji umarni ko ku ce bi ta ku yanzu duka za ku yi salati da wannan sallah wannan ne ya alawi bala haka ba sai ce ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan kaga ruwaya da kaji sai da ke ruwayoyi kenan ka koma ki nawo afha fi salati wa salami ala khairil anam na ibnu kayyim mujalladi ke littafi ne mai kyau akan da matsalar salati ga annabi kakaf baka da wani littafi da yake jiki mujalladi bai wannan girma ba amma duk abubuwa da yake kai ya tattare shi ya kawo duk sibobin da ake wa Annabi salati da wanda suka inganta da wanda wasu inganta ba gaba ɗaya har wanda wasu suka bi ya kawo ta a cikin littafin yana da kyau ɗalibin ilimi ya yi littafin ya ajiye shi a library ka ɗauka ka rika duba lokaci bayan lokaci yana da fa'ida kwarai da to bari mu koma kan nan a nan gabar kun ga wannan mun faɗi wannan ruwayar kenan akwai wata ruwayoyi العالمين انك حميد مجيد لا انجلتا انك حميد مجيد لا انجلتا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته لا انجلتا سنانا في cikin daban-daban yau to bari mu koma kanta Allahumma ya ubangiji salli ala Muhammad kai salati ga Annabi Muhammad ne ne salli ina so mai da wannan ne dan kar kina wa wannan uwa cewa idan ka tuno da ma'anonin shine in wani yazo yace da wani salati ya je ne da Allah za ka ga cewa lalle ba kai ba gaskiya ya bada ba idan ya zo ya ce ga wani ya ma kula da nabin da dubu kaza za ka ce ƙarya yake yau kuma ta nan ne za ka gane girman kalmar da ya bada cewa ga wani bayani da wani annabi da ya je da na annabi to ta nan za ka idan ka gane girman na annabi a nan za ka gane cewa lalle ko dai ya kai ga kafirci ko ya kafirta amma ba ka san kimar da za ta annabi ba ba za ka gane laifin da aka yi mar ba bari ku ji Allah madaukakin sarki ya ce Allahumma ya ubangiji cewa ya ubangiji salli ala Muhammad kai salati ga annabi Muhammad to yaya ake ne salati ga annabi Muhammad shine malamai suka ce abin da ake kira da Allah ya wa annabi salati salatin Allah ga wato ga ga ga Annabi Muhammad shi Allah madaukakin sarki ya daukaka Annabi alaihi salatu wassalam ya ba shi kariya a kowace daga zamanin sa har duniya ta nabi wasu malamai kuma suka ce a shi ne rahama wasu malamai malamai da suka faɗi wannan magana ta farko da na faɗa suka ce a wannan rahamar ai ta ga mai kowa Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay saboda haka ba ita bace wannan wani abu ne wanda yake mustaqim ga annabi kadai shi ne salli ala muhammad saboda haka annabi kawai ya shafa ne wannan kuma ka ce sai da zaka gane cewa wato salati da barahama da baka koma cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yace alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma kaga salati daban a kira ma daban domin ga an kawo su daban-daban ina ce shi kai ne ba za a ce salawatin wa rahma ba sannan kuma suna cewa al'adabu yaktadi al-mugaya wawu conjunction din aka kawo shi a cikin karatu yana nufin abu na farkon nan ba shi ne na biyu ba in ka ce za a ibrahimu wa ahmad wajen nan da ka sa ta nuna cewa ibrahim daban ahmad daban an fahimta da kyau ko saboda haka kowanne zaman kansa yake saboda haka salawatu min rabbihim wa rahma shi ma kowanne zaman kansa yake suka ce baki bane kariya da ɗaukaka ake wannan kalma kuma tana da fari fari da gaske domin wannan ne ta sa za ka ga duk lokacin da wani abu ya taso ya shafi martaba annabi alaihi salatu wasalam ba a kasa a gwiwa sai an yi magana a kansa ba a kasa a gwiwa sai an yi magana a kansa ko da yake in dai ya shafi martaba annabi alaihi salatu wasalam sannan Allah ya ta ba shi kariya tun daga lokacin sa kuma har kiyama da rake kariyar tana nan ba za ta sauka ba to shi ne salli ala muhammad abin da da ko wasu malamai kuma suka ce salli shine wato addu'a domin literal meaning din shine addu'a da Allah yake khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yake wa salli alaihim Allah yake ka karbu wato wani abu daga dukiyarsu na zakka wanda za ka karkace su ta ba su karkin zuciya sai Allah yake bayan sun kawo ma zakka kuma wa salli alaihi ai waje aulahum sannan kai musu addu'a abin da zai nuna ma wannan ko ba hadisin nan da muka wuce a cikin akabul janayiz a can baya cewa lokacin da ibn abi aufa ya kawo zakkata sai annabi ya ba addu'a yake Allahumma salli ala ali abi aufa ko ga ya faɗi wannan saboda haka a talatin wa annabi alaihi salatu wasalam gabayi shi ne musu addu'a ba wai cewa dai Allahumma salli alayka kai yana ba addu'a annabi zai ba annabi yana yi wa mutane salati amma na luga na luga amma idan kai kai wa annabi to kana roƙa mar Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara kambama shi shine Allahumma salli ala Muhammad sannan Muhammad din mun faɗa cewa game da ibn Qayyim ya faɗa wa nabi ka suna abdul hamidin lahu min barakan ba'da ukra shine wanda yabo ya kambama a kansa kana gama yi wa Allahu salati yanzu ga jinan da mun ce Allah annabi Muhammad shi mutane suke sallallahu alaihi wa sallam muna gama wannan karatun daga lokacin da suka fara buɗe nasu kala da sana a wani gurin shi saboda haka yaban annabi ba zai gushe ba har kiyama ta nabi har kiyama ta nabi saboda haka shine shayebo wanda ake cewa yabo kwarai wuce to shi ne wa ala ali Muhammad ma'ana ta biyu sannan kai salati ga alayen annabi Muhammad mu dawo wannan gabar ita ba alayen sannan kafin mu yi kan wannan da annabi Muhammad din shine wanda ya bawa kowa bashi kuma har yanzu kowa bai biya shi ba eh in kana so ka san waye annabi shi ne ya da bashi da ba wanda ya biya shi har yanzu domin misali da zan ba mu guda ɗaya na farko shi lokacin da hadisi ya tabbata hadisin muslim annabi alaihi salatu wasallam yana cewa kowane annabi yana da wata addu'a da ya roƙa Allah ya biya martin a duniya amma ni da wani haji ya ce ranar alkiyama na wuce a kare mu ita ce ta al'umma ta zan gida ita kaga wannan shafa'atul uzma har kafirai za su fada domin za a zo kowa ya shiga uku ana zuwa yin zabi annabi ne zai ce a ta zuwa gurin annabawa ga hadisi shafa'a nan na abi huraira a ta zuwa gurin annabi adam ya ce ba shi da abin nabi annabi nuhu duk annabawa daban-daban ana zuwa gurin annabi alaihi salatu wasallam zai ce ana laha ana laha zai je faɗi gaban Allah madaukakin sarki annabi alaihi salatu wasallam ya ce a daidai lokacin da ya je kafi ya sujjada kiranin da ya yi wa Allah a lokacin Allah ya kinsa mai Allah da kansa yake santi oda ka roƙa a baka isbati shafa kai ce kanka ka nemi je to za mu baka ce sai ce ya ubangiji ina so ayi wa al'umma ta yi sai kada har kafirai sun fada kai ba iya mutanen ba har al'ummar farko duk kowa ya shiga wannan alfarma to ka ga ba da baji da har yanzu ba wanda ya biya shi wannan baji ne sannan kuma a zo shafa'a ta gaba wanda gashi nan mun fara biya cewa wanda ya bar wannan addu'a da zamu ji a nan gaba shi ko zai tabbata kanka wannan abubuwan daban-daban da abubuwa da ya gaya mana wanda za ku raba wata a duniya da lahira to annabi ya ba da bakin da ba wanda ya je biyar da duniya da lahira to dan haka kuwa shi kadai ya danganta a yi wa biyayya inda shi kadai yake da wannan wato kima da martaba to shi ne yake cewa wa ala ali muhammad Allah ka yi salati ga alayen annabi muhammad kuwa ya alayensa to anan shi ne shi ma za ku ga wasu na cewa ali muhammad wato su ne ƴaƴansa kawai alayensa a dunkule ya shafi bangarori guda hudu bangare na farko shine matansa domin kada kowa ya na yi wannan nabi kulli azwa bika in kuntum la turidna al-hayata dunya wa zinataha fata alaina umaji'ukunna wa duk wanda yake karanta larabci ya san nunin nisuwa umaji'ukunna wa utarrihukunna sara'an jamila wa in kuntum la turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah a'ada lil muhsinati min kulli ajrin 'azima ke kuma baka gane yace ya nisa annabi من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يأتي ومن يقنط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تسمعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا من النسوة وقرنا نون النسوة في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت wai tsayyara kun ta hijira da rashin kunya duk a zama magana akan mata sai a da aka zo nan kace babu matansa ai namiji ne ya fado kawai a cikin kan da wasu gabiri mutum da mun sha faɗa gaba ɗaya cikin masallacin nan indin mata ne inda yaro da miji guda ɗaya in ka zo magana da shi da larabci to da lamirin namiji za ka wai saboda an ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ba ce an kunna rijsa ba dai kace to ba mata annaba a al'adar mu ma yanzu idan mutum yana da mata ɗaya zai yi aure ta wace ganin kuka da zaka iya cewa wa iyali kuma yace lafiya lau amma goro ne za a fi iyali ya amsa ba wannan matan guda ɗaya ya halatta a cewa iyali ta amsa sai da haka matarka iyali da ce an gane ko wa qala yarim kusu haka annabi Musa annabi Musa ya ce wa matarsa lokacin da ya gane ta mace guda ɗaya ce bi ahlihi yace wa iyalinsa in kusu ku zauna ka ga ita kadai ce kuma ya ba ta jami'in mu ga jami'in muzakkarin salim me yasa ba ku kore wannan ba yanzu da haka wannan shi ba na farko shi ne matan annabi alaihi salatu wassalam shi ake nufi da ahlul bait wani zai ce cewa ya ce wanda ba ka cin sadaka da na ja ta tabbatar da wannan ita ba wata rana an kawo sadaka ta aka kai musu sai ta ce a mai ta ce mu ahlul bait la na akulu sadaka kaga ta wuce da abin karara saboda haka shi ma ba ka cin sadaka matan annabi alaihi salatu wassalam shi kenan na biyu ɗaya ƴaƴan annabi alaihi salatu wasalam na uku shine alu aqilul alu jafar alu abbas alwa sune alu ali shine na hudu alu ali alu aqilul alu abbas eh alu jafar ta duk wancan ainin ne gaba ɗaya guda uku wannan kuma zai ke kawai shikenan in baka so ka rika manta alu aqilul alu ali alu abbas alu jafar amma ba in za ka takuta saboda haka wayannan sune ahlul bayt kun ji na uku na hudu sune mawalihim annabi yake ba iya wayannan ba har bari da muka yanta duk ahlul bayt domin dalili akan wannan shine akwai Abu Rabi wata rana wani an tura shi daga cikin safai ya je karɓo zakka yace zo mu tafi ko ka aka aka bayar a iya dan ba mu sadaka sai ce bazan bi ka wajira jira tambaya annabi alaihi salatu wasalam sai dai tambaya na mutum Allah ya ce ai mu alul baiti ba ba jin sadaka yake kuma maulolin mu ba bararrun bayin mu suna cikin mu haka annabi saboda kun ga wayannan bangarorin guda hudu su ake kira ahlul baiti su ake kira da ahlul baiti to saboda haka sannan dadin dadawa wani gurin da Allah ya ce annabi ya ce Allahumma salli ala Muhammad ina yana da kyau ɗaliban ilimi su rike wannan wa ala ali Muhammad ala nan gurin to wani wata ruwaya da ta zo zai ce Allahumma salli ala Muhammad ya ko ce wa ala ali sai ce wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibnati rabbina na ali Muhammad a kan gurin ba sai ka faɗe su ba kamar annabi ya fassara ba su waye ali Muhammad sai ce ma azwajihi wa dhurriyyatihi ma san da yayansa saboda haka wannan gabar ma bayan Allah murka hararo ta ko a sallah ko a wajen sallah shi ne wani ya zo yace wani salati ya fi salati ibrahimiya zaka ji nauyin abu ko yace ya yi dai da shi zaka ji nauyin abu in ko ka san wannan ba to zaka ji ba komai zaka ji komai a zuciyarka ba abu na biyu kenan na uku da ya kawo wannan sai yake cewa kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim to nan ba dai naji ina gurbin wasu yan qur'ani da yan tabori na ga abin da yasa na hada su biyu a yan qur'ani wani ya faɗa wani ya jaja yana ne ya ga yani cewa wai ka je kamar sai da haka yake wannan salatin ma aiki da yi abin da yake kenan yace kamar yadda aka yi annabi ibrahim yace kai ka yarda da kan maganganu to sai naga yan tabori su dauko a gurbin su an sa abin da ya musu dadi kenan irin abubuwan da suke so an saka a ciki saboda haka wai ya za a ce annabi Ibrahim ya ba annabi kenan domin aka ce ai ba wani irin da wani kamar na wani ai ka ba shi ne gaba ko kai da zai kuma wanda ake imitating ko kika babu shi ne gaba to shi ne abin da suka kawo anan ka fi tajwidi din nan cewa annabi Ibrahim ya ba ba annabi kenan baka fahimci hadisin bane baka gane kalmomin ba bari mu tattauna yanzu ku sai ce kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim alaihi salam me yasa annabi Allah madaukakin sarki ya kawo annabi Ibrahim saboda duk cikin annabawa babu wani annabi da Allah yake yabar da yake kare yabar da duk inda ya faɗi shi irin annabi Ibrahim duk inda ka ji faɗi shi alqur'ani ya gobe saboda kalmomin tauhidi da yazo da su da Allah da hadda kansa Allah yake inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen sai sai ta kira li al'ummi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim lalle annabi ibrahim al'umma ne shi kadai shi shi kadai al'umma ne sannan baya cikin mushrikai sannan ne godiya ne ga hidimomin da Allah ya masa sai Allah ya ce ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu da na yaji yadda shi ila siratil mustaqim zuwa ga sirati wanda yake hanya na dole yake kakka kun ji daya ka koma cikin Ali Imran da Allah yake ma kana Ibrahimu sai yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman da yake walan yakun min min al-mushrikin kaji shi ma har da yau Allah ya ba annabi Ibrahim yake sai kuma wani guri yake wa Ibrahim annabi wafa da annabi Ibrahim din da yake duk alƙawarin da aka yi wa yuzkara Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna duk alƙawarin da Allah ya yi da annabi Ibrahim sakabce da shi sannan abin da yasa aka kawo wannan shine saboda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da aiko shi bayan Allah ya aiko shi to daga kansa duk wanda Allah ya gaji aikowa kansa ne sai waye waje Allah bi zuriyatihi nubuwata wal kitaba a cikin gaba ɗaya da annabi Ibrahim duk wanda ya annabta har zuwa ga annabi Muhammad gaba ɗaya annabi Ibrahim kaga su to Allah yake mun sanya annabta a zuriya Annabi Ibrahim haka littafi duk littafin da kaje an saukar to na dan gari wannan na faɗa ne don ku ƙara gano girman farkoji abin da yasa aka ce kama sallaita ibnu kayyim ya nufa ka akan wayan abubuwan kuma in ka bar shi da kyau zaka gane girman shi za ka da wani yazo ne salatin kaza ya fi ko salatin menene to da jina ko fatin ya fi salatin ibrahimiya duk mai wanda ya san wannan hankalin bai dai wanda bai sani ba kuma to ba hankalin da zai tashi ba ya san ne ne a dunkula a cikin kalmomin da irin nauyin kalmar da aka faɗa duk sai da hankalin kowa ya tashi bari mu dora ku sai ce kamar sallai da ala ibrahim kamar yadda ya salati ga annabi ibrahim din kun ji girman annabi ibrahim to sai ce Allah irin salatin da kai wa annabi ibrahim Allah kai wa annabi muhammad mun ji an faɗi waye kuma annabi Ibrahim sai ce wa ali Ibrahim su ali Ibrahim ƴaƴansu annabawa duk wani annabi da ya biyo baya annabi Isma'il annabi Idris annabi Yusuf annabi Ishaq duk wayannan annabawa annabi Yaqub ka sabkan su irin salatin da kai musu ba annabi Ibrahim za ka yi ba kai kuma annabi Muhammad kuna gane bayanin na kuwa sai wannan annaba da ke biyo ba annabi Ibrahim kuma irin salatin da kai musu ya Allah sai kai wa annabi Muhammad shi kadai bayan na annabi Ibrahim kai banda na ta mutaqilli shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi ne ali Ibrahim to gaba ɗaya wannan annabawan dukan ya Allah salatin da kai wa annabi Ibrahim da yayansa da jikoki annabawa ka kafin Allah kai wa annabi Muhammad tsakanin salatin da aka yi wa annabi Muhammad da wanda aka yi wa annabi Ibrahim wanne ne yafi kiyawa wanne ne yafi aiwa domin shi annabi Ibrahim na da ne kadai to irin na zan aka ce kai wa annabi Muhammad da kuma yayansa duka annabawa kaga idan mutum ya hararo wannan shi ma zai wa ɗan Qur'ani rabbi cewa ai ba ku gane kalmar ba wannan salatin da aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam ba ku san kwacin ka domin Allah ya fi san annabawa shi ne manyan bayan ka to duk salatin da ya haɗe guri ɗaya wa annabi guda ɗaya an bai da rage ko to shi ne wa ali ibrahim da ɗayan annabi ibrahim ka kafin ta haɗi kaga shi ma wannan mutum ya kiyaye zai gane sai yake wa barik ala muhammad Allah kai albarka ga annabi muhammad albarka ko mun mun san meye albarka ban mun san awaki da aladu yau wanka da so ka gane ko da karnuka in Allah ya sa albarka abu za ka gani ko kankani ne to zai dade akuya yanzu zai in ta haifi guda hudu ko biyar sai kaga ana za ta haife su cewa ga wata ta haifi hudu ko biyar amma karya in ta haifi hudu to ba ta haihuwa to sai ko alade guda ta biyar a jirin suke haifa an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka amma kaga kullum ka yi abaji wannan ka je zaka kullum ka yanka awaki da da raƙuma ba iyaka kuma ɗaya ɗaya ne biyu ake haifa amma inda za a ce yanzu a cikin kwayar kano ka je ka nemo alade mata da miji kai mijin ba kawai ko guda ɗaya an hana ka da aiki saboda ne ba su da albarka to albarka shi ne Allah madaukakin sarki ko babu nauyi da ake faɗa sai babu nauyi ne karanta gaba ɗaya da kaji ana faɗa da yawan musulmi gari ne kaza ai kaza ne karanta a duniya kwata kwata arba'in da shida kwata kwata shekaru me yasa albarka ce a malam jafar a yau duniya shekarar arba'in da bakwai amma ko ba kai zai ce ba za ka ji shi ba ko kana so ko ba ka so sai ka ji Allah ya sa rayuwa albarka ka karka cewa an dai to wannan shine albarka an bai da kyau ko ka tafi ko ya zanto an batan da yana to babu wanda an batan da yafi kowanne ko irin na Annabi alaihi salatu wasalam to wannan shine sai ya ce to wa ala ali muhammad kai salati kuma ga iyalan Annabi muhammad wata ruwa wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama baraka ala ibrahim kamar da kai albarka ga annabi ibrahim mun ya rawo da yake nufi da wannan wa ala ali ibrahim da duk albarka da kai wa ayar annabi ibrahim annabawa annabi musa annabi annabi yaqub annabi isa annabi isa albarka da kai musu Allah ka linka kake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaji innaka hamidun lalle ya ubangiji kai hamidun ne ta yabo majidun abin girmamawa da kambamawa mun ji wannan ayi to wannan fa shine salatu annabi alaihi salatu wassalam shine salatu annabi idan ka gane wannan to lalle zaka gane taba janibi annabi alaihi salatu wassalam fa ko wani salati ka je ya rere da annabi ka fahimci annabi ba shine malamin ka ce idan da mutum ko da ka dauka ana cikin jihadi ai salati in mutum malamin ka ce wanda ya rayu a rayuwarsa yanzu har ya mutu bai taba irin salati ibrahimiyya ba amma yana yin wasu salatan daban to in ya koma zuwa ga Allah bai wannan salati ko ba me yasa domin bai san gurin da annabi yake ai ba kai ko idan kai wannan da annabi ne da zai sana to kai matsala ta gaba da nan kada guda ɗaya sallake ta cikin karatu na gaba shine wani zai ce to me yasa ba a ji alama kalli ala muhammad ba a ji alama kalli ala sayyidina muhammad kaga wannan wasu suna sukan wani zai ce ai sai izara ba ka cewa sayyidina bawo Allah ita ibada da kake gani sauki fiya ce ba a karamba ne annabi da kansa yake ana sayyidu waladi adama wala faqra ni da kai ba wanda yake jayi cewa annabi shine shugaban al'umma ko akwai babu to amma da aka zo misalin zan baka me yasa da ka zo alqur'ani cikin alqur'ani da ka zo karanta huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa sayyidina muhammadur rasulullah me yasa hajji alqur'ani ko ba sunan annabi bane me yasa a tambaya a tambayace me yasa saboda ba haka aka ce ai ba qur'ani ne kana yin wannan to ka shigo da wani abu ciki to shi ma hadisi haka yake idan a wani gurin ne daban na ya halitta ka faɗa amma cikin abin da annabi ya faɗa ba a so kai makaran bane an fahimta da kyau ko saboda haka wannan misalin kadai ya isa cewa wannan biya sallar rasulahu bin da cikin Qur'ani mutum yana jiyawa ko ba sallah ba idan ya zo ba zai ce wa qabadillahi shahidan muhammad da zai fada ba zai ce duk yadda yake girma wa annabi alaihi salatu wasallam yake duk girman sa ya dan girma ba zai ga alqur'ani yana jiya yake wa qaba billahi shahidan sayyidina Muhammad kana yin wani za ka ce subhanallah ko ba haka bane saboda haka wai kifa inda amrihi wa nahyi wannan kuma tsayawa ce kifin shi ne soyayya ga Annabi alaihi salatu wasalam ita ce amma Annabi shugaba ne ko ka ko baka faɗa ba shugaba ne amma ba girmama shi ne ka tsaya inda ya umarce ka da kuma inda aka hana ka shi za ka ce ne Muhammadu Rasulullah ka ce dan hatu hubi ma azara wa tasdiquhu bi ma akbara wa tunabu ma la anu wa zajara wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a yi wa annabi biyayya ce abin da ya umarni gaskata ce abin da ya bada labari sannan kuma wato yi masa biyayya ce abin da ya umarni gaskata ce abin da ya bada labari واجتناب ما نهى عنه وزجر به سجع به هذه كما يقول لك na ƙarshe wa Allah ya abada Allah illa bi ma shara kar ka bauta wa Allah da komai sai ba shari'ar Annabi alaihi salatu wassalam duk wannan gaba ɗaya rigimar musulmi a wannan gurin sai wayannan abubuwan hudu akan wannan gurin yake cewa ai mabiyayya a gaskata cikin labaransa ni san abin da ya hana kada bauta wa Allah da komai kada abin da ya yi a burodi shi kenan ba wannan kuma shi ne zan annabi alaihi salatu wassalam in baka biyo wannan hanya ba to ka saki layi ina ba dan banja da saboda haka wannan shi ne yi wa annabi salati saboda haka kiyaye babu wani salati da ya kai na annabin da ya fi kansa dai Allah da kansa ya ce kul kaza ya kuma faɗa saboda haka ka girmama annabi da abin da yake so a girmama shi me yasa wasu karfe wanda a lokacin yana raye ya zo ku kudura fara domin su mutu gona da yi yanzu ko baya nan ya ga ba kalmomin da yake so in ka faɗa to zan waye yana ka ko ne da yake faɗa ka ce ba ka annabi ku ba ni san ga ba domin kan bibiyar ka take yi saboda haka ya kamata mu kiyaye babi na gaba da ya kamata mu kalla shi ne babu kai ba matsalatul wasila babu da yake magana akan to yaya za a roƙa annabi wasila da ya faɗa a hadisi ya 93 a baya sai ya ake roƙa ba shi ma ka gaba da ka ake yi ba قال أخبرنا أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال sai malamin ibn sulli yace malamin sa Abu Abdurrahman shine wa Imam an-Nasa'i da muka faɗa da yace malamin sa Abu bin Mansur shi ma ya zanta da shi ma ya ji daga malamin sa Ali bin Abbas shi ma ya ji daga shehu malamin sa Al-Musa'id shi kuma ya ji daga Muhammad bin al-Munkadir wannan ko da azumin nan nayi bayanin akan waye Muhammad bin Muqaddas sai cikin manyan azzuhar kenan wanda zai ga wani sai da Abu Hazim shine wata rana ya zo yana sallar dare sallar dare ya rika kuka ya ta kuka har aka zo ya zo yanin da suka biyo da ke ka kuka aka daji aka zo ana mai gida ne yayin da suka ba zo ya mutu shiru ya je sallar azuba ya dawo yana kuka har sai da sai da shi iyalin da yake gaya wa babban aminin sa Abu Haji shi ma zahiri ne yake yazo yake da jiwa Allah ne yasa ka kuka me yasa kake kuka haka yana ta kuka aka ce yace an ga abin tun daga sallar da ranka kake kuka har da ya waye me faru sai ce yana cikin sallah ne yazo wata aya da Allah yake cewa wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibu Allah yana magana akan kafirai yake wato abinda ba ta tsammani ya gobe daga gare su a gurin Allah na daukakin sai yace to ni ma ban san ya Allah zai da ni ba Allah ya gaya kafire ni ma ban san ya zai da ni ba ranar alkiyama wannan ayatu ta saki kuka shi ma abokin da ya ji wannan kawai shi ma sai yake da kuka da ba da kuwan ne ya dora sai suka dora shi yana kuka shi ma yana yi to shi ne bawon Allah da abu ne da ran fada a kansa wanda ake magana akan zudu da kikkiawar ikilasi wata rana a Madina an yi rashin ruwa mutanen Madina a harami su fito harami su zo masallacin Annabi alaihi salatu wasalam su roki Allah har kwana bakwai ba ruwa to saboda haka Muhammad bin Munkadir wata rana ya lallaba da dare sai shiga cikin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin duwa sai ta bi bayan amudi irin wannan duwa yana zama yadda ya sallah raka'a biyu sai zauna yana cikin masallacin yana lafi sai sai ga wani bawan Allah ya jigo a ƙasa alba yana jigowa masallacin ne ya sallah raka'a biyu Muhammad bin Munkadi yana bayan Abudi bai san shi wannan bawan Allah da ya jigo bai san da shi ba sai ya daga hannu ya ubangiji bayan ka suna nan kwana bakwai suna roƙon ka ya Allah kai musu ruwa ka kike musu yace ana cikin yanayi ya Allah na rantse da Allah yau sai kai ruwa ya Allah Muhammad bin Munkadir ya dai koyi wannan waye wannan haka ya kalle shi yana kallo yace Muhammad bin Munkadir yace wallahi bai fita daga masallaci yau bai kama sai da hannunsa ba sai ga hadari ya hadu an fara wasiya yace walkiya ta kalla yace na an go fuskarta yace bai ganta ba yace kawai ruwa ya balle bayan ruwa ya tsagaita bawan Allah ya fice yana tafiya sai gida yace sai na ji ta a baya ina ta bin sai yace sai na je na ga gidan da ya shiga na kyale bayan ya shiga an tsagaita lokaci yayi yace sai ne mara sai ne mata an sai na tura masa ina sallama ne masa sallama yace sai ya fito yana fitowa shi ba mai yin munkari ko ya san shi babban malami ne shi ko wannan shi ba mai yin munkari bai ma san shi ba baduku ne baduku ne a tsaka akbara yana cewa sai yace da bayan sun nesa na to kada ka muku ci sabon bata aya ce da mu ne saboda haka sai yace sai yace da shi akar maka lawo akar maka lawo bai kawo ka kofar gida in wata bukata ce ai ta tura mu in zuciya na gan ka ka shigo masallaci na ga abin da ya faru ya abin da nake so da kai ni ma kai mun addu'a sai fara irin wannan abin yana ta haba yana kaje murya yana ganin shi waye shi bai saboda yanzu babban malami kawai yana ta wannan abu da ya gane kaje murya to sai yana ta hayaniya sai shiru sai rabu da shi sai sai ya dawo Muhammad bin Munkari da ya tafiya sa saboda haka washe gari sai ya dawo yana zuwa ya zo ya sallama shi rufi wani makocin sai fito yana fitowa sai yake da shi a kan makal kowa ya san Muhammad bin Munkari ya dai dai ya ce na zo gurin mai gidan nan ne kan makal lawo da kanka me za ka yi ba ai ka tura ya zo kawai sai ce a ina neman sa yace ai kuwa an ce ya bar gidan nan me ya faru aka ce ai makota suka ce ai jiya ne mun je yana kaga murya ba mu san shi da waye ba bayan bakon ya tafi muka ga ya tattare kayan sa gaba ɗaya ce a ce iya wannan abin da ya ji kawai don baya so a ya aji a gari cewa lallai Allah yana karɓa addu'ar sa shi ne bakar gaba ɗaya Muhammad bin Munkadir ya rika cikiya gida bayan gida a Madina wallahi ba a ƙara jin duriyar sa ba shi ne malamai suna kawo abin da zaka yi don Allah ka koyi ake kawo misalan irin waɗannan bayan Allah kai yanzu kake ka dora a Facebook ka ce donated by me wai sai sai idan ka ba wani dubu ishirin sai kun ai ma hoto wai ka ji ka ba ki dubu goma wai kun wai wannan wani irin abu ne bayan Allah ka ce mutum mutum bayan ka so ka kaji kuma ka yi ba kamata ya ce da abu inda ma mun da yake kuma yaji Allah la nuridu minkum jazaan duk wanda ya sauke ga wanda suka bi nan a gaune da yawa duk wanda ya zai ga aikin miliyan 20 an saba ta ido kai ne haka za haka donated by unknown person cewa ba a ganki ba wani lokacin wanda ya yi abin yana kusa da kai ranar ce da Allah miliyan yaro karami matashi ne ya kashe miliyan ashirin da biyar talatin da kuma ganki ba shi ne amma mu mutanen yanzu suke a ce ai ni ne ne ai ina ba kai wanda yake lokacin da aka yi kafa na rediyo ne Allah ya kafa da ba tun ma wannan shekaran wani wata a wannan lokacin haka wani yake haka za mu ba ku je hukuma ba ku je gida sai an ga kawai jarida kaza to irin wannan abubuwan ko da yake ana neman lada a gurin Allah barkatun sarki ina ga zamu tsaya nan in kija kan mu kan mu zallaki da yi kira da kaida a wannan nan ta fi mai zuwa sai mu dora kai ba matsalatul wakila ya zuwa a roƙa wa annabi wannan matsayin da yake so ka roƙa ka samu ce ina ga za mu tsaya nan kamar yadda muka faɗa da yau mun da duka karatu cikin murana a jabar akwai karatun da yake kiransa umdatul umdatul akab ko ranar lahadi akwai tafsiri na masallacin jira asabar masallacin bakin dofa lahadi masallacin jira talata masallacin huzaifa ibn al-yaman laraba kuma na insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa duk wanda suke mana wasiya da alkhairi Allah ka biya musu bukatun za ku ga mu da ga injiniya nan yau ya ba mu aran lokaci shi ma kai kai kwararre ne har ka abin da ya shafi kamera ya ba mu shi ma kan kowa da irin abin da yake taimakawa addini wani ne da kuɗi wani ne da lafiya wani ne da jikinsa kowa haka ake yi addini ya ɗaukaka na wannan jama'ar da kuke kallo a gaban mun fara amfani da yake yau akwai wani bawan Allah da babbi ya san duk da baya nan zai iya faɗa injiniya ana ce shi eh babbi ya san yaban mutum yana nan ba gaskiya saboda kaka taba mai ikilatin ta to amma tun da baya nan zai iya kuma ba baya garin yanzu kwata kwata zuwa kawai yake eh shine sai mana wannan kamar za ku ga da kamar da kayan aikin ta kusan dubu ɗari uku da wani abu aka siye da lati ita kaɗai kwata miliyan aka siye ta kawai don a zo wato a ci gaba da dawa saboda haka injiniya malam umar shi kuma gashi nan yana ne da cikin bawan allah da suke ɗaukar karatukan manyan malamai sai dakta bashir su malam daura da sauransu dakta sani kawo kaza karatu su malam karibu wannan karatun da gidan sarki shi yake ɗauka to ya kware a wannan harkar to saboda haka ya zo ya tambawa sai wasu daga cikin yan aiki sai dan dan kire orientation ko da na wato yi ne ko uku daga nan ya kale to wannan shi ma abin da zai kenan na sanar sadaka jariya muna roƙon Allah ya saka wa kowa da alkhairi waɗanda suke da niyya ma a rawukan su da wanda suke mana kokari wajen data za ku ga data ba ma data mu ba ta karewa yau eh kokari muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin ko daka babu ICC din mu da kuma da awan mu yanzu ta fara karfin da a ba kai mana bara kai mana bara yawa mun hana ba na ganka ka fara haka da hannu za ka bude hula kai mana bara saboda haka wanda muna ga addu'a Allah ya tsara mana matasa masu kwari waɗanda kawai umarni za mu rike cewa wani tafi kauye kaza ka je ka gina musu masallaci ni da wanda na fito kina Allah ya sani ba na san da awa bai bara ba na san ta kwata kwata to muna roƙon Allah kowa ya buɗa masa hanyoyin sana'ar Allah madaukakin sarki ya kara musu karfin gwiwa ko shakka babu yanzu Allah ya sani matasan mu sun fara tasowar da an fara kaiwa wannan matakin da kawai umarni za mu yi amma har yanzu wato da kansu suke wato kallon abubuwa kawai suke wani abu sai dai a gaya mu an yi wallahi muna roƙon Allah ya saka musu da alkai Allah ya yawaita mana irin wani abu in suka ji zan yi da kafin ka ce ne wannan sun yi to da awa gaskiya da haka take tafiya duk da wanda za ta da hanyar maula a dai kudin inji kaza mai ya zuba mai kullum aka zo babu mai karatu ya tsaya al'amari ba inda za amma yanzu kun ga mun wuce wannan gurin tuni ICC din yanzu an doki harka kayan miliyan kayan ICC ba ko sama da miliyan kayan ICC da ake to ko shakka babu dawa ta fara kaji kwarai da gaske muna roƙon Allah ya saka muku da alheri kowa Allah ya haɓaka masa hanyoyinsa na arziki Allah baka kudin sarki ya sa abinda muke yi ya gamto Allah ya karba Allah madaukakin sarki ya sa mana a cikin mizanin mutawawa ko hasanatin mutawawa waɗanda su iyayen su suka rasu a cikin mu gaba ɗaya Allah ya ji kansu da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ya kara musu lafiya ya ba su tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen su tawawa malaman mu da waɗanda suka rasu su ma Allah ya ji kansu da gafara masu rai Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani duk abin da kowa yake da shi na damuwa Allah ka sani Allah ka biya mu ka yaye masa muna roƙon Allah da sunayen ka cewa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da wurin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kun ce rayuwa da talauci da ake baba da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi mace mace da ake ta yi musulmin mu Allah ka ji kansu da gafara wannan yanayi da muke ciki Allah ka lakafa mana Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين abin da kuma yake gaban mu banda wannan akwai tunanin kamar da muka faɗa wannan littafin kun ga karatun gidan tufa iyaye mata da mata matasa suna zuwa wannan suna ta korafi so muke littafin ne don Allah ya da yanzu za mu sa a order ta daga litira su ma sai in idan ya samu littafin to za su fara domin mun ga wutan ne ta kai kidi za su fara halartar karatun domin yana da muhimmanci musamman karatun azkar idan ma mata suka goge da wannan to za su ya ma sun taso cikin tarbiyya mai kyau kwarai da gaske muna roƙo Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya rubuta sarki ya biya mana bukatun mu subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.